أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والأحباب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنا من المسلمين هكذا هنكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم أشهد أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ce kaya da tun daga zuciyarka har bakin ka Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai shi yayi kowa shi ne kadai ubangiji mu ne bautawa kuma annabi Muhammadu kaya da manzon Allah ne Allah ne ya koyi da wannan addini shi ba Allah ne manzon Allah ne kuma ka ce kaya da Yesu ba dan Allah ne Allah ba shi da da annabi isa bawan allah ne wanda allah ya aiko shi kamun a aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi yana da abin mamaki da yana da uwa ba shi da uba kamar yadda annabi adam kakanmu ba shi da uwa ba shi da uba ka yi da abin da ka faɗa ka yi da kuka ce alhamdulillah yau wanda ka zama musulmi dukkan mu yan wanka ne musulmin duniya za ka je kai wanka a koya maka alwala a koya maka sallah kullum za ka yi sallah da duk yan uwan musulmi za su koya maka mene sunan ka da
Muhammad Habib sunan da kake so kenan ko ma da naka mene ne Sunday sonde yanzu muhammadu habib kake so sannan لولا ينهيهم الربانيون ولا أبار عن قولهم الاسم وأكلهم السهود لبئس ما كانوا يصنعون لولا مي زي هنا alauranihim rabbaniyuna arrabbaniyuna manyan malaman yahudawa wal ahbaru da manyan malamai na nasara ko kuma manyan malaman yahudu da waɗanda suke abidai daga cikin yahudu masu gasa ba su zauna me zai hana su yi wa mutanen su wa'azi an qaulihim isma su hana su faɗin muguwar magana mana kamar misali in ce inna Allah faqir wa nanu aghniya kamar ce yadu yadu Allah maqrula kuma ta yi min ma qalu irin wannan miya kuma ban gano cewa Allah ya shiga yin rowa da annabi ya koma Madina ya kira su ga gibinsa sai aka yi jarraba sai aka yi yunwa sai waɗansu na cewa ai zuwan wannan mutum garinmu shine ya kawo wannan shi'umci na rashin samun abinci suka ce a bana dai kam Allah ya yi rowa ya danke hannunsa to irin waɗannan maganganu me zai hana malaman su hana musu irin wannan miyagun maganganu daula ne mun rabbani yuna labar an kawulhi mun isma su hana musu in miyagun maganganu mana wafili musuda musu musu wasi su daina cin kuɗin haramun kuɗin riba kuɗin rashawa kuɗi dai na haramun na kowa na yi malamai su musu wasi wani su hana musu an kauri iblis wa akal musul labi sama ka nasnau amma ba abinda malaman suke aikatawa yayi muni kwarai da farko an ce labi sama ka ya amalu ya amalu da ya fi sauki akan yasnauna domin ce sun wato abu an aikata shi an inganta shi ga ake ce sana'a amma amal aiki aiki ne gaba daya malamai suna cewa wannan aya ta alqur'ani hakika ya kamata malamai su bude zuciyoyinsu fahimce da kyau Allah yana ce me zai hana manyan malaman yahud da manyan malaman nasara su yi musu wazi su hana mu faɗin miyagun maganganun su nasara a hana mu cewa isa ɗan Allah ne a hana mu cewa Allah uku ne su kuma yahudu a hana mu cewa Allah yana da rowa bana yayi rowa ko ku a Allah ana nema masa bashi wato ya talauci ya same shi kenan mu ne masu wadata bal yadahu musuratani لقد كفر الذين قالوا لقد سمع الذين لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء saboda haka malamai su yi wa mutane wa'azi su daina faɗin maganganu waɗanda suke ba su da kyau a musulunci su daina aikata ayyuka masu muni a musulunci wa'azi wato walta kun minkum ummatan yad'una ila khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaka hum muflihun Allah ce dole ne a samu waɗansu jama'a a cikin musulmi wanda aikin su gaya wa mutane kyakkyawan aiki su umurce su su kudaitar da su su yi su hana musu gaya musu mummunan aiki su hana musu yi mummunan aikin kuma ainihin shi wa'azi na amru bil ma'ruf wa nahyi munkari dole ne akan malamai amma kuma kada abu biyu ya shigo abu na daya kada ka wuce iliminka in an tambaye ka abin da baka sani ba kar ka bada amsa akai na biyu kuma kar a sa son zuciya tunda abu kaza suwa ne ba sa so suwa ne ba sa so zan ce yana da kyau ba zan ce yana da muni saboda yadda manyan mu suke cewa yana da muni to duka waɗannan son zuciya a dama abin da yake ɓata shari'a jahilci da son zuciya jahilci mutum ya magana cikin jahilci ko ya magana cikin son zuciya shi ke ɓata addini tilas ne kowane musulmi ya zama mai wa'azi idan ka ga mutumin da bai iya fatiya ba ka yi masa wa'azi ya koyi fatiya ka koya masa in bai iya wata surar da zai dora kan fatiha wajen sallah ba kai masa wazi ka koya masa wata sura ko inna ariya na kalkausara ko izaja ko li'ila a cikin surori ga jejjeru kuma ka koya musu yadda zai alura in kai ka iya wannan duka wazi ne amma kar ka ketare gejin ka in ilimin ka bai wuce alari ajma'i risala ba kare kai kai magana cikin wani littafin da ake rasa jawahirul ma'ani ba ruwanka da shi ba irin ilimin ka bane ya fi karfin ka wata rana malamai da suke zuwa daga saudiya suna horar da mutane masu abi irin mutanen nan masu zagin wani ya kafirta musulmi sai suka kai masa jawahirul ma'ani shi babban nasu a ibada yace me zaka faɗa dangane da wannan littafi yace ku bar mini shi ku ya kwana wurina suka sake dawa ce a ƙara mini kwanaki da suka dace to abinda zan gaya muku ku ɗalibai ne yanzu kun zo neman karatu ne yadda za a koya muku karatu ku ɗalibai ne fa to wannan littafi ba littafin malamai ba ne littafin malaman malamai ne ba ruwan ku da ya ƙarfi to haka ake so kowa ya za iyakan inda ya sani inda baka sani ba an taɓa ka wata in an taɓa ka maganar ɗariƙa tana da ko ba zai kaje ku je ku taɓa man ɗari wace kai baka santa ba ba ruwanka da ita tambayi ma da yanzu da suka san dari in kuma gadiriya ce a tambayi mutanen gadiriya amma bai kamata mutum ya sa baki cikin abin da bai sani ba Allah yana mana wa'azi ya ce wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka sani ba karka kanka ciki in ji Allah annabi kuma yana cewa min husni islamil mar'i tarku ma la yani kan musuluncin mutum duk abin da bai dame shi ba ya rabu da abu idan masu ɗariƙa suna yin ɗariƙa su za ta cuce su ba ruwanka kai ka yi mai kyau ba su da ɗariƙa su kuma Allah ya ce lakum dinukum wali dini ko a bashi da addininsa ƙasa kuma ta ce freedom of religion ko wani kamata a garin za ka yi wa'azi kai jahili ne ba kai karatu ba wai za ka yi wa'azi wa'azin naka zagi shehu ɗan hodo kafuri ne wa'azin naka zagi shi da furkatin kafiri ne wa'azin naka zagi shi wata jani kafiri shi ne wa'azi wannan irin waɗannan ba wa'azi ba ne rushe musulunci ne rushe musulunci ne a daina yi waɗannan abubuwa kowa yi wa'azi gwargwadon iliminsa in an wuce ilimin da kake wani sani ba ku je ku tambayi masu irin wannan abin kai kai wa'azi su game da kazari koya mutane wankan janaba arwala ruku'u sujjada da abin da yake karya alwala da abin da yake bada zalla kai wa mutane amma abin da bai shafe ka ba ba ruwanka in sun tambaye ka je ban san wannan abin ba ku je ku tambaye masu yi wanda shine ainihin ilimi hawa hawa ne hawa hawa ne misali kar- baka san gyada ba sai aka zo gaban alkali kai ma kana zaune ko kana kallo ko kana shaida sai a kawo ganyen gyada danye daga wannan ya je ya bata min gyada a gona ta sai aka je da kai bari je yi kallon gyada sai ka je da su aka tada ganyaye hakan nan sun fito sun- sun kwanta a bayan kaza wannan shine gida eh, yau na san gida da ai ban san gida ba sannan daga ba sai aka farda gyada sai waɗansu ƙwara- eh, waɗansu ƙwayoyi suka fito bayan gyada kai kuma abin da ka sani kenan wannan shine gyade yau na san gyada sannan wani kuma sai da aka mai da gyadar a cikin kwando ya ganda wannan shine gyada yau na san gyada wani kuma sai da aka bare ta yin ƙwayoyi jajayen nan wannan shine gyada wannan shine gyada to yanzu waɗannan mutane ai kowa ya san gyada amma duk wanda ya san gida har kwayarta lokacin da aka aka bambare jan fatan nan aka mai da farar gida har aka mai da ita ah, aka kirbe ta aka matsa gida ta ware waje ɗaya wannan sunansa man gida wannan sunansa kashin gida to nan sanin gida ya ƙare amma baka san komai ba ka iya larabci ka iya zagi an koya maka ta zagin bayin Allah kana faɗin abubuwan da ba su kamata ba bai kamata ba waɗansu abubuwa kuma rigigimu ne na luga luga luga misali misali mutum ne sunansa alhaji uba in za a kira shi za a ce alhaji uba ka zo sai wani na kira shi alhaji uba ka zo alhaji uba ka zo alhaji uba ka zo sai wani ce kaji ya zage ka yana zage ubanka ne yana ce alhaji uba ka hajiya uwa akwai hajiya uwa ko in za ki yace hajiya uwa ki zo hajiya uwa ki zo hajiya uwa ki zo kaji haji shi hajiya to shi dai mai kira kira yayi ba zagi yayi ba wanda yace an yi zagi shi yayi zagi shi ya tada fitina dan haka haka larabci yake larabci wani abu ne kalma daya akan fassara ta guda fi- fassara wajen goma sha kalma daya da larabci saboda yalwar larabci to kai ka san daya baka san sauran ba saboda haka don Allah don annabi a nema mana zaman lafiya a fitar da mu daga cikin abin kunyan nan ko waɗanne suna zaman lafiya mu ko musu an hada mu faɗa muna kashe junan mu muna ana nuna muna a talabijin muna kashe junan mu wannan bai kamata ba ka zaman banza maganan banza Allah mu daya annabi mu daya qur'ani mu daya kiblan mu daya watan da muke azumi wata daya wurin da muke ji wuri daya me zai raba mu kowa ya abin da ya gane tun da yake akwai yanci a ƙasa kowa ya abin da ya gane a zauna lafiya ba a ce ka dole dole sai ka mai da ni na bi malamin ka ba ni ba ce dole dole sai ka bi malami na ba kowa yake malamin sa mu je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to dole ne malamai su yi wa'azi amma cikin wa'azin kada jahilci ya shigo kada son zuciya shiga in an tambaye ga abin da baka sani ba kai magana ciki kai son zuciya in baka san shi ba kai magana ciki kai jahilci yanzu da haka abin da ake ki kenan malamai su riga wa'azi amma wa'azin su faɗi abin da suka sani in sun yi zaman da wasu ce ba su sani ba an tambaye na abbakar ya ya ba da fassaran wata kalma a cikin suratul suratul lami sai ya ce bai sani ba a'a kai ne halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka tambaye ka abu ka ce baka sani ba qur'ani wa za mu sake tambaya ta ku je ku ga musu ban sani ba mana abun kunya ne in aka tambaye abin da ban sani ban ce ban sani ba haka ma sai annabi yake cewa ba abun kunya bane an tambaye Umaru abin da bai sani ce bai sani ba ta Abubakar ba jin kunyan bai sani ba Umar ba jin kunyan bai bai sani ba kai baka sani ba ka ce ka sani kowa wa kulli zai ilmin alim komi ilimin ka ko wanda suka fika ilimi kuma cikin jawabai da ake yi da hujjoji da ake bar na banza ne wa in kaza ya zama kaza in waɗannan mutane kaza su ya zama gaskiya sun bi abubakar kenan sun bi umar sun bi usman sun bi aliyu kenan zamanin abubakar da umar allah ba da ikon yin jirgin sama ne su daina tafiya da ƙafa yayi wa zai sa shi dole to zamanin mu an kawo jirgin sama muna tafiya abubakar da umar da usman tsakanin makka da madina kwanaki suke yi mu ko rana ɗaya muke tashi daga nan kaduna mu sauka jidda mu wuce Ma- madina ko daga kano mu sauka jidda mu wuce madina rana ɗaya kuma abin mamaki ta kan hadiri muke wucewa to yanzu wannan in mun yi haka sai a ce mun yi abu mun yi abubakar da umar su ba a yi musu haka ba ba zai faɗi wannan wani- sai da wanda bai san allah ba lokacin zamanin manzo Allah masallacinsa in ka daga hannunka in kai dogo ne sai ka taɓo kololuwan masallacin domin da gi- ginin bani bani aka gina aka rufa da da tankar dabino to yanzu yadda masallacin zai zama din nan sai a ce fahad ya fi abubakar ya fi umaru wai sarkin maka fahad wanda ya gyara masallacin sai a ce ya fi abubakar ya fi umaru wane shi ko kyauren ko da mijin kyauren abubakar ya kai to saboda haka mutane su bar wa Allah aikinsa ba a ba wa ba wa Allah dole ba a tabbata dan me abin da ya ga dama yake shi Allah fa'alu lima yuridu ne saboda haka don Allah ya sa mana zaman lafiya kowa ya zo inda bai sani ce bai sani ba abin da baka sani ba karka yi magana ciki laula an yakum rabbani wa labaru an qawli mulis wa akli musul labi sama kan yasnau malamai dole ne su gaya musu su daina faɗin miyagun maganganu su daina aikata miyagun aiki a gaya musu gaskiya duk in malamai sun yi shiru abin da suka aikata yayi muni kwarai da gaske an ce idan mummuna abu ya bayyana cikin mutane malami ya yi shiru Allah zai la'ance shi Allah zai la'ance shi in dai mugun abu ana nan ana yi bai yi magana ba to Allah zai la'ance shi to amma sai ka san wannan abu fa mugu din ne kada ya zama kai ne ba ka so ka ce kowa ma baya so wani balarabe ya zo kasar nan bayan bayan cin abinci ba gaisa da kowa ce an tumta kuna daddawa sai ba zai gaisa da kowa ba kuna cin daddawa za ku samu wari a hannu saboda haka abinda ba ka so karka ce Allah ma baya so ka san abin da kake so daban abin da Allah yake so daban labi zama kan islam وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين yana daga cikin miyagun maganganun da yahudu suke faɗa wanda aka ce me yasa malamai ba za su hana su faɗin wannan ba sun ce yadu lahi magaluna wai Allah ya danki hannun Allah yanzu kai ya ɗaure hannunsa baya kyauta a'udhu billahi wani ilu ma ƙalu Allah ya ce wannan magana ta ja musu ƙarin la'ana akan la'anoninsu dama duk innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dama Allah ya riga ya la'ance su akan abubuwa da yawa da suka aikata fadin wannan magana ko ya ƙara musu wata la'ana wa inu Allah an ce su ma ƙaro saboda muguwar maganar nan da suka faɗa bal ba haka bane ƙarya suke yi bal ya da'u mawsudatan yunfiqu kayfa yasha ba haka bane ya da'u hannayen Allah mabsudatan a shimfiɗe suke suna ba da baiwa nan shi ubangiji tabaraka wata'ala ya yi wa kansa kira ya ce laisa ka mislihi shay ba wani abin da yake kama da Allah huwa samiul basir amma mai ji ne mai gani ne don kada ce ba abin da yake kama da Allah in an shiru to kaga sai a kore masa wasu wasu sifofi wanda suke irin nasa saboda haka ana ce yadu zai fauka aidi Allah yana dangana wa kansa sunan hannu yana dangana kansa sunan hannaye guda biyu yana dangana wa kansa sunan hannuwa da yawa imma amina taydina an aman fa mula amalikun wa tabayna bi aidin wa inna la musiun amma duk da haka ba a dangana wa Allah hannu da yake larabci yana da yalwa hannu ba wai hannu mai yatsu mai jini mai kashin nan kadai ne hannu da larabci ba a'a hannu ana kiran ƙarfi hannu idan za ka shiga siyasa ko za ka nemi aure ko sarauta sai ka je wajen mai kuɗi abin nan na faɗin baka samu hannu ba ba zai yiwu ba hannu mai yatsa biyu zai sa maka hannu mai yatsa biyar zai sa maka ba hannun karfin da kake nema ba in mai mulki ne in mai siyasa ne in mai kuɗi na ce kana so ya nuna maka karfin sa ne a cikin lamarin saboda haka in an ce kafirai sun ce hannun Allah mai rowa ne Allah da ya zo ba da amsa a'a kar ku ce hannu hannayen Allah mu suna shimfiɗe da ba da baiwa duniya da lahira hannayen Allah guda biyu suna shimfiɗe da ba da baiwa duniya da lahira كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أداء ربك وما كان أداء ربك مهزورا قوة منا باشي أبونا مكا ينكا متكرا يوسع سبحانه وتعالى Allah ba a kamanta shi da wani abu daga cikin halittarsa duk abin da ya shigo cikin zuciyarka zuciyarka ta gaya maka haka Allah yake to ta yi maka ƙarya ba haka Allah yake ba bal ya dawo musu da tani yunfiku kaifa yasha yana bayar da baiwa yadda ya ga dama ta hannun dama ta hannun ta hannun dama ta hannun hannun hagu ko ina Allah ba da baki duniya da lahira da musulmi da wanda ba musulmi da mutane da dabbobi komi amma min dabbatin bi ardi illa ala rizquha kowace dabba ta Allah a duniya ko girmanta ya fi dorina ko girmanta ya fi giwa ko kankantanta ya fi sauro ko kankantanta ya fi zarra to duk waɗannan abubuwa Allah ne ke ba su abinci yake ba su abin sha yake ba su numfashi yake ba su wurin kwana yake ba su abin aure subhanahu wa ta'ala yubu kai bai sha wa yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika dughyan wa kufra ma unzila ilayka min rabbika alqur'anin nan da aka saukar maka wanda yake mai ban mamaki wanda ya zama gagarau ya gagari malaman yahudu ya gagari malaman nasara ya gagari larabawa wajen fasaha da balaga su da yake ba su da ilimi sai fasaha da balaga ni ya gagare su to wannan abu da Allah ya baka saboda hasada da suke maka akan kai balarabe ne me yasa Allah ya zabi balarabe ya zama shugaban annabawa abin da yake damu su kenan duk lokacin da aka saukar maka da wasu ayoyi wayannan ayoyin sai su ƙara musu tuhuyanan girman kai wa kufuran da kafirci maimakon mu mumine in an saukar mana da ayoyi sai su ƙara mana imani wai za ma unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'dhin su waɗancan kenan mu ko in an an ku duk surar da aka sauka sai ta ƙara mana imani amma su in an saukar da wasu ayoyi ko wata sura sai ta ƙara musu jiji da kai da shishigi da girman kai tuhuyan wa kubra ma ma sai kuma rubuta tuhuyan wa kubra wa alqaina bainahum adawata wal baghdha ila yawm qiyamah mun jefa musu gaba da kiyayya tsakanin yahudu da nasara da tsakanin nasara da junansu da tsakanin yahudu da junansu mun jefa kiyayya tsakanin su da junan su ila mil kiyamati har tashin duniya nasara yahudu za su kasu kashi saba'in da ɗaya kowane kashi yana tsammanin shi kaɗai ne ke kan gaskiya nasara za su kasu kashi saba'in da biyu kowane kashi yana ganin kansa kamar shi ke kan gaskiya ko da yake mu ma irin wannan jarrabar za ka same mu sai an kasa musulunci kashi saba'in da uku kowane kashi yana ganin kamar shi ne kan gaskiya amma kashin da ya dace kamar yadda annabi ya rayu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to shine ke kan gaskiya Allah samu daga ciki wa argaina bainahum adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allah ya rasulullah karka damu duk lokacin da suka yi tanadi za su yaƙe ka su hura maka wutan gaba su yi tanadin mazaje da makamai da shiri akan za su yaƙe ka sai sun haɗa wutar gaban sai Allah zuwa maka ruwa ta mutu har abada ba za su iya komai da kai ba an yi an yi mushrikan makka sun yi sun yadda za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya ba har ya gaba isar da aikansa na makka ya kaure ya koma madina ba su iya komai da shi ba da ya koma madina kuma ga yahudawa ga munafukai ga nasaru din ko waɗanne suna neman su ƙare rayuwarsa amma Allah ya kiyaye ba abin da ya same shi amma su kullum gaba tana nan tsakaninsu كلما أوقدوا نار لجهل قدفع الله ويسأون في الأرض فسادا كل سنا ياو دبنا أبايا كسا suna yawo da banna a bayan ƙasa duk mai yawo da banna a bayan ƙasa to ya ɗauki halin yahudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khiyaru ibadillah man idza ru'u zikrallah wa shiraru ibadul ibadillah المشاؤون بالم- بالنميمة والمفرقون بين الأحبة والباغون للبراء الأيبة وللبراء الأنتة إذا زنك أمك halin zaɓaɓɓun bayin Allah a duniya su mutane ne wanda kowa ya gansu iya tuna Allah ya ambaci Allah zan gaya muku a shararan muta bayin Allah a duniya su ne masu yawo da annamimanci hada faɗa tsakanin masoya da masoya almasha'ul bin namimati masu yawo da annabimanci masu hada fada tsakanin masoya da masoya wal mufarriquna bayna al-hibbati masu raba tsakanin masoyi da masoyi albahuna lil bura'i al-aiba masu nema marasa laifi laifi to sune asharan bayin Allah wanda kuma an gansu a ambaci Allah sune khiyaru ibadillah a cikin wannan mutane sun dame ni da cewa an mana ana sa musu wani hoto da haka ɗauko hoto na a ibadan an ɗauko hoto na ibadan wai mutane suna min sujjada ni ban taɓa ganin hoton ba ni ne na je ibadan kuma gauliya min sujjada ba amma na yawo ana sawa hoton a cikin sayan handset na mutane a ba su kyauta wai ga inda ɗaya goce je ibadan ga mutane nan suna masu sujjada wai in suna min sujjada ban sani ba ba ni na ce su yi min sujjada ba sun yi sujjadan ban sani ba wani gida in dobarin nan da suke wa sarakuna ne suka yi ta inda ban sani ba to sai sai yi yaya sai gudun basu al'adar su ne wataƙila sun yi irin dobarin da suke wa sarakuna su ne ta inda ban gani ba ina gani kamar zan hana ta ma ban gani ba su ko waɗanda masu yawo al-mufarriquna bainal hibbati din al-mashyawir bin nimati suka dauki hoton suna yawo da suna rabawa suna yawo suna rabawa ga wannan inda aka musu ira to wai annabi isa alaihi salam da wasu mutane suke kiransa allah ko dan allah ko ko na ukun allah wani abu zai same shi akan wannan maganganu a za a kama shi da laifi to ko su min su jira me ya dame ni ba ni na sa su ba kuma abin mamaki a ce kenan wannan albishir ne na cewa ɗariƙar tijjaniya ko ina tana da jama'a kun ga dai ni ba kula da ni ba kai rabi bane amma a ƙasar yarba ma ana min sujjada to ashe ɗariƙa ta ji ko ina da ko ina kenan balle ma ba su jira aka yi ba ba ƙasar fulani ba ba ƙasar hausawa ba ƙasar bare bare ba ƙasar yarabawa aka min sujjada don ɗariƙar tijjaniya ashe ɗariƙar tijjaniya ta gaba ko ina da ko ina kenan alhamdulillah mun gode wa Allah amma ni ban ji abin sujjada ba ko ba abin sujjada ba ila bil qiyama al mashauna bin namimati ne al mufarriquna bin hibbati ne wanda annabi yake cewa shiraru ibadillahi al mashauna bin namimati masu yawon annamimanci hada fada a wuri al mufarriquna bin hibbati masu raba tsakanin masoya da masoya al baghuna lil bura'il aiba masu nema marasa laifi laifi da Allah mutum ya zagi dan hodo yace masa kafiri wallahi laifi dan hodo ya masa ya zagi shi da abdulkadir wani laifi ya yi masa ya zagi shi wata jani ya zagi shi ibrahim wani laifi suka yi masa suna nema marasa laifi laifi albabuna lil bura'il aiba ko ko lil bura'il anata saboda haka annabi ya nuna mana khiyaru ibadillah man idza ru'u zikrallah shiraru ibadillah almasha'una bin namimati almufarriquna bain alhibbati albabuna lil bura'il aiba aw anata kullama awqadu naran lil harbi Allah wa yas'awna bil ardi fasada suna yawo da ɓanna a bayan ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu yawo da ɓanna suna ɓata tsakanin mutane da mutane Allah baya son masu ɓanna ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا su su ahlul kitabi nan da muke ce musu lu'inu an la'ance su an la'ance su an tsire musu an mai da su birai an mai da su alhanzirai a da sun yi imani da Allah sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sun yi imani dukkan littattafan da aka saukar wanda wannan arziki da amanu wacce ka suka ji tsoron Allah lakaffarna anhu sayyi'ati da dukkan laifukan da suka yi nan komai yawan su da na gafarta musu laifin su wa adkhalnahum jannatin na'im da kuma na shigar da su aljanna aljanna ni'ima a maimakon an la'ance su an mai da su biroyi an mai da su alhazirai suna mugun magana tsakanin su da Allah duk da an musu wannan an- an- an gafarta musu an shigar da su aljanna
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما za ka يعملون shiga musulunci shi haka da hannu ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da yake faɗa cikin wannan larabci kace ki yarda tun daga zuciyarki har bakin ki Allah shi kadai ne shine ubangijin komai da kowa shine yayi komai yayi kowa mai tsawo mai kasa mai koyi mai kowa shine ubangijin mu da muke bauta masa shi kadai kin je kin tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da wannan addini kin je kin tabbata Yesu ba dan Allah bane Allah ba shi da da shi yesu babban mutum ne daga cikin manyan annabawa wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ya yi da wani abun mamaki ya yi masa uwa bai masa uba ba kuma ya yi wani abun mamaki da yi wannan annabi Adam ba a yi masa uwar ba ba a yi masa uban ba saboda haka kin yi- kin yarda da abin da kika faɗa kice alhamdulillah yanzu kin zo musulma zaki je ki wanka koya miki alwala yadda zaki sallah kullum muna da sallah biyar duk za a koya miki kuma wannan wanka da zaki yanzu idan ah, kin kwanta da mijinki dole sai an yi wannan wanka sannan ake yin sallah ko akwai jini da yake zuwa wajen ku kullum wata sunansa jinin haila wannan jini in ya zo ba za a yi sallah lokacin ta ba sai a bar sallah in lokacin ya in cikin azumi ne ba za a yi azumi ba Ah, kuma ba za a kwanta da miji ba sai an yi da jinin ya yanke an yi wanka sannan a koma sallah in azumi ne a koma azumi a sake komawa wajen miji wannan shine abubuwan da musulunci ke ciki kenan kuma ba a cin naman alade muna miki murna me sunan ki da ha? Esther ko to yanzu wani suna kike so na musulmi Amina kan Allah ba ki dukiya ke zakka to ga wata musulmi Allah ka Allah ba ki dukiya ke zakka Allah ba ki dama ki je haji ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أن أهل الكتاب da su dai su wannan yahudu nasara din kafiran wanda suke miyagun maganganu wanda ake ta me yasa malaman su ba sa musu wa'azi ne wala wannan amanu wattaqaw da sun yi imani suka ji tsoron Allah da kaffarna su sai ati wa atar nam jannatin wala wannan aqamu tawrita da sun yi aiki da abin da yake rubuce a littafin su at-taura wal injila da nasara sun yi aiki da abin da yake littafin su injila domin can an ce wal yakumarul injili ma anzalallahu fi da su yahudu sun- sun yi aiki da abin da yake cikin taurar da aka ce wa katabna laifi an nasa bin nasa zuwa karshe su kuma nasara sun yi aiki da abin da yake cikin linjila su kuma ainihin yahudu sun yi imani da linjila da qur'ani gaba daya nasaran ma sun yi imani da injila da qur'ani gaba daya sun mai da shi abun aiki abun aikatawa Walau- wannan makamun taurata wal injila da sun tsaya da aikin attaura da injila kuma an zai lahi min rabbim da alqur'anin nan da aka saukar musu su sabo daga Allah ubangijin su la kanu qawmi wa min ta'ati al-bilim da ba za su yi kukan talauci ba a da sun ci abinci ta sama da ta ƙasa ta sama ruwan sama ya zubo musu ta ƙasa tsire-tsire su tsiro su ci ko kuma ta sama ‘ya'yan bishiyoyi ta faɗo musu ta sama su yi ta ɗiba ta ƙasa abinci da sai sun taka da sun yi kyakkyawan imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yarda da littafin su at-taura da injila sun yarda al-qur'ani da wannan talaucin da suke cewa Allah yayi rowa baya baya bazu da ya sako musu abinci wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri makhraja wa ita gilla kallan namri wa yarzuqu min haythu la yahtasib duk wanda ya imani da Allah ya dogara da Allah Allah zai bashi arziki ma'anan arziki abinda zaka ci ka koshi da inda za a kwana da abokiyar kwanan ka shine arziki wato tara kuɗi a bankuna ba wai shine arziki ba a'a, ka samu rubin asiri shine arziki wato mazaunin arziki kenan inda aka zo ma kenan sannan kuma za a dawo kowa Allah yana gaya wa annabi wa muradaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan la narzuqu wal adu bil taqwa ka gaya wa iyalanka su kula da sallah duk waɗanda suka kula da sallah na dauki na dauki lamuni zan ba su abinci in dai mutane sun kula da sallah to Allah zai ba su abinci in ka ce to ai America ba sa sallah ga su da abinci da ai wannan abincin irin nasu ba irin su kake so ba wai da bujimin sarkin fawa da bujimin ardo wanne ne fi jin daɗi eh na sarkin fawa fi jin daɗi mana ina inuwa ko mi kawo masa ake dusa ne mi ana kawo masa amma zuwa ranar jaji bai riba amma bujimin ardo shi yake yawo da kansa ya ci abinci da kansa a daji ba a kawo masa ba a kawo masa dusa ba a daure shi a inuwa yana rana to wanne ka fi so ka zama na arron ko na sarkin fawa kato din to ai na ai na bujimin sarkin fawa ne zuwa America da Ingila da sauran duk abin da gani an zuwa yi wato bujimin sarkin fawa ne ana ba su abin ne don su yi kitse saboda jajibe istidiraji ne duniya ba komai ba ce da duniya a wurin Allah darajanta ta kai darajar sauro da ba za ba ko ruwan sha ba za a ba su ba amma Allah bai damu da duniya ba wata yar abace yar kadan shi a wurin sa amma da hatu dunya bila ta illa qalil saboda ga wannan wannan amun wata ga da kafarna anu sayyi'ati wa la tan wa la arsalna wannan أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من هبو أمة مقتصدة قال لا يهود كي هقولي بل دك يهود نكيد في با يهود كافر فنكيد في إن شاء الله ومن ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ويسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين banda fa yahuda wanda suka musulunta banda nasara da suka musulunta ko su ba da su nake ji Allah an ce su an yi da su banda su cikin wannan fa a min ummatun muktasida a cikin su akwai jama'a ta kirki matsakaiciyar jama'a wanda duk abin da annabi ya zo da shi sun yarda da shi suna yi banda su a cikin wannan la'ana banda su cikin wannan zage-zage da ake cewa sun zama alhanzir sun zama biroyi duk banda su cikin wannan wa kasirun minhum sa'a ma ya'malu amma yawancin su yahudu kadan ne suka musulunta yawancin su nazara kadan ne suka musulunta to yawancin nasu sa'a ma ma kanu ya'malu abinda suke aikatawa yayi muni kwarai يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول الله إنا كرم من زم الله صلى الله عليه وسلم إرن كرم يساب يمتر ba irin kiran da yake wa sauran annabawa ɗan uwansa ba ya adamu ya ibrahim ya nuhu ya musa ya isa ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul saboda girman sai koya mana girmama shi wa tu'azziru wa tuwaqqiru ya ayyuhar rasul ya kai wannan babban manzo ballig ma uziya ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka manzo Allah ya isar da aikan Allah cikin shekara 23 din nan duk abin da Allah ya ce isar ya isar kuma an masa shaida duk duniya ta yi masa shaida musamman ranar juma'a ranar da aka yi hajjin ƙarshe wanda ba za a samu taron duniya irinsa ba a zamanin manzon Allah saboda haka ya tsaya da la'asar a wannan wurin yana ce a jama'a kun yi shaida na isar da aikan Allah muka ce mun yi shaida ka isar da aikin Allah sai ya daga shi Allah kai shaida mutane sun yi shaida na isar da aikanka Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu Allahumma shahad manzo Allah ya isar da dukkan abin da Allah ya ce shi da shi duk wanda ya tsammani akwai abin da annabi ya koye cikin aikan Allah to ya ridda yayi wa al- yayi wa annabi kazafi kenan domin annabi sunansa rasulun aminu manzo amintacce babu koya aika babu rage aika ba karawa sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya ce masa ayin nan haka yake yi to da yake ilimin nasa da Allah ya bashi ya bashi ilmul awwalina da ilmul akhirina ya kara masa ilimin da mutum farko da mutum da ba su da shi to sai ya zama akwai ilimi tsakaninsa da Allah wanda bai shafe mu ba dama ba ba ilimin da ya shafe mu bane to wannan yana nan tsakanin sa da Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ilimin da ah, ba dole bane ya faɗa wa mutane sai khasawansa domin ya faɗa wa Abu Zarri kada ka yadda ka kwana da kuɗi watakila makwabtanka su kwana da yunwa to ya dubi abu zarri ya ga irin hal- halayensa domin ya ce umir na mu'ajilan biyayi umir na annu khadiban na zala kadin ukulihim mu jama'an annaba an umurce mu ne kowane mutum mu yi masa magana daidai da hankalinsa annabi ya dubi abu zarri ya ga irin halinsa kenan na zuhudu ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kana aikan mutane su je su yi aiki su yi go- su zama gwamnoni suna wa'azi suna shi yadda mutane ma ka aike ni ma yace wannan bai dace da kai ba zauna tare da mu a nan Abu Zarrin ka zauna nan tare da mu ya ce masa kar ya je kwana da kudi shi ya gaya masa to sai sai ya subun da baka ya gaya wani mutum annabi ya gaya masa haka subhanallah sai tashin duniya haka to sai a da annabi ya tafi aka nada abubakar dama annabi ya gaya masa abu zarri wani abu zai same ka a bayana wani abu zai same wani bala'i zai same ka a bayan sai ya rasulullah na ce daga Allah bala'i zai zo eh ya zo lafiya in je daga Allah ne ba komai a cikin mako wanda zai zai faɗi haka ba sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ba in dai daga Allah ne ya zo ba komai to da abubakar ya yi sarauta ya yi sallama aka ce abu zarin yana sallama ka ce iso ya yi iso ce annabi ya ce wani bala'i zai same ni ina fatan wannan bala'in kare same ni a zamanin kai amin amin amin amin ni ina fatan kare same ka a zamani na in ji abubakar ce amin amin da haka na da umaru bayan shekara bayan shekara biyu da wata uku na sai na abubakar aka na sai na ya shigo aka ce ga abu zai na salama ta shigo sai ya shigo ce na zo maka mubaya ne ce to abinda annabi ya ce wala inda zai same ka ina na fata kar ya same ka a zamani na ce amin amin amin da aka nada usmanu usmanu sai aka ce masa abu zarrin yana sallama yace in kun ga dama ku ce masa ya iso sai ya iso da ya zo ya yi gaisa ce kai ne kake cewa kafi abubakar kafi umaru da wallahi ban taɓa faɗa ba ka faɗa mana ka ji akwai maganar da annabi ya faɗa maka cewa kar ka kwana da kuɗi bai gaya abubakar ba bai gaya umaru ba kai kaɗai zai gaya ce wallahi ban masa ƙarya ba shi ya faɗa mu ko ba na kwana da kuɗi ka gani nan kalili auzani kalili ban kwana da kuɗi ki karka wa annabi ƙarya ce wallahi ban masa ƙarya ba shi ya faɗa mu sai ce to na tura ka rubda ka je kai wa'azi sai tura shi wani gari ya je yi wa'azi sai ya aika a gaya wa gwamnan garin ga abu zarrin ya zo za mu jarraba shi ya yi wa annabi ƙarya ma muna sai mu tabbatar da Allah in ya- in ya- in ya sauka ka aika masa wata jikar kuɗi can kusan faɗuwar rana ka aiki yaro ya koma ce kuskure aka yi a ba ka kuɗinka shi da ya sauka aka ba shi gashi sarki ya ce a kawo maka kai bako ne saboda bakunta ya karbi kuɗi ya je ke jarabarwa kamun faɗuwar rana rana ta faɗi sai yaro ya dawo ya ce kai min rai kai min ashe kuskure aka yi ba wajen ka ne aka ce in kawo kuɗin nan ba sai ka bani kuɗin su in mayar musu ya ce ya yaro ai ni ba na kwana da kuɗi masoyi na annabi muhammadu ya ce kar in kwana da kuɗi kuma haka nake ba na kwana insha Allah gobe ka dawo Allah zai bani kuɗin da zai baka ka mayar musu sai wannan gwamna ya rubuta kada ya gaya sai na Usman abin ya tabbata haka to irin wannan sai ake ta gaba da shi a irin wannan kuma akwai abubuwa iri-iri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mutane wanda ya dace da su bai dace da waɗansu ba saboda haka Abu Hurairah yake cewa hadisi na da na karba wajen manzo Allah na na sa cikin jakunkuna guda biyu jaka ɗaya na aji a gabana jaka ɗaya ko na daga cinyata na danne duk abin da aka tabe cikin wannan jakar nake fada amma wanda take karkashin cinyata wallahi in na fitar da ɗaya na fada sai a yanke mini wuya na to saboda haka manzo Allah ya isar da aika duk abin da Allah ce isar ba wanda ya boye bai isar ba kuma yayi magana da kowa gurgudun hankalinsa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tuni manzo Allah bai isar da aika ba to ya zama kafiri inda ya fi manzo Allah da shi isar da aika irin maganganun da wadansu ke faɗa wai manzo Allah ya boye dariƙa ya bai ya ajiye wadansu dariƙa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ake faɗa bismillahir rahmanir rahim fatiha istighfari salatin annabi la ilaha illallah da malamin da zai koyar da addini shine wacce bi sibil man ana bayyana to Allah annabi koyar da waɗannan ba ya boye ya boye Bai- ya faɗa kowa ko to shikenan to wani wani aika annabi wai salatu fati salatu fati wani salati ne wani salati ne daga cikin salatoci salati nawa aka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ilhama da na kashfu jahilci ne kawai yake za a yi wannan annabi ta wai aika ba sallallahu alaihi wasallam annabi yi da riga ba kuma annabi yi da riga ya zo almajirin wani waliyi almajirin zai durkusa gaban shehu tijjani a neman dariga saboda ya samu damar shiga aljanna tare da shehu tijjani shi dai rubutun annabi ko ko ya je gaban gaban shehu nasiru kabara ya durkusa ba shi dariƙa kadiya bai samu shiga aljanna tare da shi da bulgatin fa shi da abdulkadir shi annabi ya- ya karbi dariƙar kadiriya shi nasiru kabara ne ya karbi tijjani shi dahiru bauchi ne annabi sahabbai su bar shehun su shehu duniya da lahira annabi muhammadu su nemi wani wata dariƙa wajen wani wali ba san addinin ba ya kamata a riƙa yin magana cikin abin da aka sani labi zama kan yanzu wallahi ya sama kamar nas inna allaha la yahdi al-qawm al-kafirin ran da aka saukar da wannan aya cewa manzo Allah ka isar da aikan Allah ka isar da aikan Allah kar ka damu Allah zai kiyaye ka daga dukkan sharrin kowa da kowa wallahu ya asbaka minan nas to a- da ana gadin sa su Muhammadun Maslama da manyan masu karfi suna gadin manzo Allah da aka saukar masa da wannan sai ya fito da kansa cikin cikin cikin gubbarsa wato cikin a cikin ɗakin ɗakinsa ɗakin bakunta kamar tanti haka sai ce jama'a kowa ya tafi masu gadi na kowa ya tafi Allah ya ce ya karɓi gadi sai zai kiyaye ni to daga nan ba a gadin sa sallallahu alaihi wasallam ah wallahi subhanahu nas inna la la yahdi kamar kafirin Allah baya shi shi yadda mutane kafirai masu faɗa wa Allah muguwar magana ko kuma su in imani da annabi Muhammadu Allah ba zai nuna musu hanyar shiga aljanna ba in an ce la yahdil qawmal kafirina la yahdil qawmal fasiqina la yahdil qawmal zalimina ma'anarsa wa Allah ba zai shi yadda kafirai bane a'a Allah ba zai shiryar da su hanyar shiga aljanna ba tun da wasu ne da watan da duk duniya amma ai kullun kafirai Allah ke shiryar wasu da musulmi la ya tilka mazzalimina ba Allah ba zai shiryar da azzalimai bane ai kullun azzalimai Allah ke shiryar wasu zama adilai la ya tilka wal fasiqina ba wai Allah ba zai shiryar da fasikai bane a kullun ai fasikan ne Allah ke mai da su salihai a ba zai shiryar da su hanyar shiga aljanna bane
a masu karban dariƙa zo masu karɓar dariga dariga tijariya kuke so Allah yana son dariga yana son mai yin dariga ma bace dole ba inna lahi mutawabin wa kullu laka firan la lakum zulun wa kullu man lakum bukratan wa asila kuma ce inna hadhihi tazkira faman sha'a ittakhadha ila rabbi sabila faman sha'a wanda ya ga dama ittakhadha ya riki sabilan wannan hanya ila rabbi zuwa ga Allah ubangiji sa in ka ga dama amma in ka ga dama sai da zama dole akan ka saboda wal yufunu zurahu wa hu bil adil al kana mas'ula in an shiga ba a bari ba haɗawa da wata ɗariƙa ba ziyartar wasu wali sai wanda suke cin ɗariƙa tare da girma kowane wali kuma za a kula da sallah rinka yi cikin jama'a za a girma iyaye musu mai za a yi jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ko ba a tanta ba za ku iya na ba ku ɗariƙa shauki ya ku iya koya muku yadda ake lazumi da wazifa da zikirin juma'a. to Allah ya tambaya cewa shi mutumin da bai yadda hadisi ba ya sallanta hadisi sallah ya ce bai yadda da hadisi ba gaba daya a ba wanda zai bi sallah ai bai yadda da annabi ba kenan ya yadda da Allah ya yadda da annabi duk wanda yake bai yadda da hadisi ba gaba daya hadisi kashi uku ne akwai hadisi sahihi ta yadda martabobinsa hawa hawa shi sahihin ma akwai sahihun li nafsi akwai sahihun li ghairi akwai mutawatir akwai hadisi hasani shi darajarsa bata kai na sahihi ba ko bai sauka kasa kamar da'ifi ba akwai hadisi da'ifi wanda yake ya samu rauni ta wajen hanyar da ya biyo an samu wani makarici a cikin hanyar ko wani mai bantuwa ko wani wanda ba a san shi ba ana kiransa da'ifi shi ya fi yawa ba cikin hadisai akwai kuma hany- hadisin ƙarya wanda miyagun mutane su kirkiro da saboda son zuciya to idan mutum ya ce ba yarda da hadisi ba duk gaba ɗaya to ai bai yarda Qur'anin ba don Qur'ani yake cewa Allahu wa rasulu Allahu wa rasulu adi'u Allah wa adi'u rasula ya yarda da adi'u Allah bai yarda da adi'u rasul ba kenan ba za bi sallah ba tambaya ta biyu da tambaya cewa ya yi musulmai da suka rasu da ake sa su cikin kafalar annabi Ibrahim shi hadda ya yi rijiya na'am ya yi musulmai wanda suka rasu eh ake sa su cikin kafalar annabi Ibrahim eh ina tambaya hadda ya yi rijiya ka ka ga ya mai kai ya'yan musulmi dama kace ya'yan musulmi ya kuma kace ya'yan kirista shi ke tambaya ya ce a'a ya bayan ya ce ya'yan musulmi kuma ya hada da ya'yan kirista
tambaya ta uku to ya kamata a girma Qur'ani wato sa shi a cikin handset akwai masu sa Qur'ani cikin handset saboda ba su da tilawa suna so su ana yana karatu suna ji to wannan ba laifi bane idan mutum zai shiga bayan gida ko handset din na aljihunsa in dai ba kunne yake ba ba komi ka za yi mu mata ta muna shiga bayan gida ko kuma ko kana da janaba ka iya riƙewa ba ko amma karka kunna in kana da janaba in kana da janaba ba za ka kunna ba eh ban jaba daga wada ba Bi- abu- ban jaba daga wada ba
maimaita me kace Allah ya saka masa lafiya Allah ya saka masa lafiya Allah ya bashi auren da zai amfane shi albarkar Allah ya biya mana dukkan bukatun da mu- bukatun masu neman alƙawari zuwa ta zai mutu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya iyayen mu, Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka ne da Allah ya hada kanmu Allah ya saukar da albarka cikin Najeriya Allah ya Allah ya mu maza da mata rayu da matattu da zai mu iyaye mu iyaye iyaye mu da malamu da malamu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya wani duniya da zahira ke mutar duniya da zahira ke bukatu mu da bukatu wanda suke nema addu'a mu Allah ya rahmu da صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تدبير من جلاله العظيم. سلام عليكم